أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا ما تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد لنا علما وإخلاصا وتوفيقا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka a yau muna ranar litinin sha uku ga watan Ramadan shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda shi ne biyu ko? biyu ga wata biyu ga wata ne ko? biyu ga wata uku ko? biyu ga wata uku biyu ga watan mars biyu ga wata uku nam haka ne ko? dubu biyu da ishirin da shidda miladiya in sahat muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana gaba katar da faɗan daidai da aiki da shi kuskure Allah subhanahu ta'ala ya kare mu daga haɗawa cikin shi idan mun faɗa cikin shi Allah muna gafara shi ya share shi daga kirazan mu idan ban manta ba darasin da ya gabata jiya mun ga ƙarshen suratul waqiya wanda daga cikin abubuwan da muka gani jiya ubangiji Allah subhanahu ta'ala yana mun rantsuwa da mawaqi'un nujum mazamnar tauraro mafaɗan tauraru ko mazamnansu Allah ya ce ai rantsuwa ce da kun sani mai girma menene jawabul qasam din inda hula qur'anun karim ko wannan qur'ani ne mai girma wanda yake a taskance cikin wato wuri wanda aka kiyaye shi daga sauyi fi kitabin maknun Allah ya ce ba mai taba shi wannan ba mai shafa shi sai masu tsarki saukakke ne daga ubangijin talikai Allah yake ce mana shin da wannan hadisin ne kuka kasance wannan labarin wannan zancen ne kuka kasance kuna karyatawa kuka sanya godiya arzikinku arzikin da Allah ya kuka gode shi ne ku karyata shi an gane ko Allah subhanahu wataala ya ce menene eh da dai Allah yake ce mana falola idza balagatul hulqum da kun san karyatawa za ku yi aiza mitina wa kunna turaban me yasa lokacin da dan uwanku kuna kallo rai ya zo ma kyarkata rai ya zo ma kogoro yana shirin huta wa antum hina izin tanzurun a lokacin kuna kallon shi dan uwanku gashi nan zai mutu Allah ya ce min fi ku kusa da shi sai dai ba ku gani ko an gane ko Allah subhanahu wataala ya ce da kun kasance kun kasance wanda suka zamanto ba su yarda ba cewa za a tada su ranar tashin kiyama me yasa lokacin da ran ya zo ku maida shi inda gaske kuke ku hana ran huta kar ku bari ya huta inda gaske kuke sai Allah yake faɗa mana to amma in kuma ran nan mutumin da zai mutu ya kasance cikin muqarrabin sai Allah ya ce makusanta 'yan gaban goshin Allah za a mai menene madalla gare shi jin daɗi da hutu da ƙamshi da arziki da janna aljanna ta ni'ima idan kuma mutumin nan ya kasance daga cikin ma'abota mai hannun dama sai Allah ya ce salamun laka amincin Allah ya tabbata gare ka min ashabil yamin da ka kasance daga cikin mutanen hannun dama to idan kuma ya kasance cikin masu ƙaryatawa dalin abdalin batattu kuma sai Allah ya ce an masu menene garar baki maraba da baki an masu da ita kabaki ne daga ruwan zahi aka masu na daga cikin mai wutar jahannama sannan kuma za a sanya su cikin wutar jahim Allah subhanahu wataala ya ce inna hadha lahu al-haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim wannan shine muka gani cikin ikon Allah a jiya yawan Allah ya yarda zan mu fara sura ta gaba mai suna suratul hadid suratul hadid menene al-hadid da larabci an ce hadid bakin karhe an gane ko fayar za a ce ko bakin ƙarhe shine alhadid sunanta suratul hadid kamar yadda ya zo a littattafai na tafsirai da haka haka ya zo a littattafai na hadisai an kira ta da suna hadid saboda an ambaci suna hadid a aya ta 25 wa anzalnal hadida fihi ba'sun shadid an gane ko na'am wannan sura yawancin malamai sun ce sura ce madaniya an gane ko an sabko ta menene bayan hijira don da ya cewa an samu wasu ayoyi daga cikinta kamar misali aya ta tara daga aya ta ɗai zuwa ta tara an gane ko daga aya ta ɗai zuwa ta tara sannan da aya ta sha shidda an same su cewa wasu malamai sun ce wannan ayoyin su a cikin surar nan makiya ne saboda an karɓo hadisi daga abdullahi dan mas'ud yana cewa shekara ta hudu ta hudu ne an gane ko na'am shekara ta hudu ne tsakanin lokacin da suka musulunta kenan lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya zarge su da wannan aya yake cewa alam ya'nil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi ko yanzu lokaci bai yi bane ga wanda suka yi imani zukatansu su yi tausi su yi taushi da zikiran Allah subhanahu wata'ala an gane ko wannan hadisin ya fito daga cikin muslim abdullahi dan mas'ud ya fito shi wannan aya wannan sura ita ce sura ta 95 ta gomiya tara da biyar a sauka a jerin surorin sauka alkur'ani an gane ko ta sauka bayan suratu zalzala haka kafin kuma a sauko suratu muhammad an gane ko kina ita ce ta 95 sannan daga cikin wato ayoyinta tana da aya 29 ko tana da aya 29 sannan zaka gani cewa babban jigon ayoyin na babban bayanin da suran nan take bayani kan shi shine kwadaitar da al'ummar musulmi akan tashi tsaye an gane ko wajen gina kanta da imani da ƙarfin sojawa al'ummar musulmi a sami al'ummar musulmi ta tashi tsaye ta gina kanta da imani ta gina kanta da ƙarfin sojawa ta gina kanta da tattalin arziki an gane ko don ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala na'am da guje ma wato da guje ma duniya da gudun duniya a ciki manyan-manyan darussukan da zan mu gani a cikin wannan tana tunatarwa game da girman Allah subhanahu wa ta'ala da ɗaukaka siffofinsa da cikar ƙuduransa da ikonsa an gane ko kuma bayan haka daga ciki faɗakarwa game da abin da alkur'ani ya ƙumsa na shiriya an gane ko tana kwaɗaitarwa game da ciyar da dukiya don Allah subhanahu wa ta'ala da nuna mutane cewa dukiyar na'am dukiya wani abu ne wanda wato mai gushewa saboda haka ba mai dawwama ba ne baka ciyar da shi ta hanyar Allah subhanahu wa ta'ala za ka samu lada mai tarin yawa sannan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar ma mummunai maza da mata sannan gargadi mummunai game da fadawa cikin irin abin da ma'abota littafi suka fada da sauran darasussukan da zan gani insha Allah in muka shiga cikin wannan surai tana ja mana darasussuka da yawa a cikin insha Allah muna roƙo Allah subhanahu wataala ya dora mu akan faɗan abin da yake shine daidai da guje ma kuskure bi Allah subhanahu wataala ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم نعم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم نعم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير نعم له له ملك السماوات والأرض مم.
وإلى الله ترجع الأمور مم.
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fara ta da mi da tsarkake wato sunan shi subhanahu wa ta'ala da ɗaukaka sunan shi subhanahu wa ta'ala da yin tasbihi a gare shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sabbah lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-azizul hakim abin da ke cikin sammai gaba ɗaya da abin da ke cikin ƙasai gaba ɗaya sun yi tasbihi an gane ko suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine wato mabuwayi al-aziz mabuwayi al-hakim mai hikima lahu mulku samawati wal ard na ga Allah shine ke da mulkin sammai da kasai yuhyi wa yumit Allah yana rayawa kuma yana kuma kashewa wa huwa ma'akum kuma shi Allah yana tare da ku nam wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala yana mai iko akan komai sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwal awwalu shine na farko wa hu- wal akhiru kuma shine na ƙarshe wal zahir sannan shine bayyananne wal batin kuma shi wal batin kuma shine wanda yake boyayye wa huwa bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance masani ne akan komai sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'ala al-arsh Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicci sammai da kasai a daidai kwanaki daidai miqdarin kwanaki guda shidda sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya daidaita akan al-arshin shi an gane ko ya alamu ma ya lishi fil ardi Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da ke shiga abin da yake shiga cikin ƙasa da abin da yake fitowa daga cikinta da abin da kuma yake yake sauka daga sama kuma da abin da yake shiga yake hawa a sama an gane ko kuma Allah subhanahu wata'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah subhanahu wata'ala yana tare da ku a duk inda kuka kasance an gane ko wallahu bima ta'maluna basir sannan dangance da abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wata'ala yana sane yana ganin shi lahu mulku samawati wal ard Allah subhanahu wataala shine ke da mulkin sammai da kasai wa ila Allah turja'ul umur kuma duk wasu al'amurra ga Allah ne suke komawa yulijul layla fin nahar Allah subhanahu wataala shi ke shigar da dare a cikin wuni wa yulijul nahara fil layl ya sanya wuni a cikin dare ya shigar da wuni a cikin dare an gane ko wa huwa alimun bi zati sudur sannan ka sani Allah subhanahu wataala yana sane da abin da ke cikin kiran zuzzuka wannan shine kashin bakin wannan ayoyin guda guda shida sai mu dawo bayani kaga Allah subhanahu wataala sai ya fara mi daga sabbah lillahi ma fi samawati wal ard an gane ko Allah subhanahu wataala duk abin da ke cikin sammai da kasai duka suna yi mashi tasbihi an gane ko tusabbihu lahu ma fi samawati wal ardu wa ma fihinna an gane ko wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum komi da ka sani a cikin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu na daga mutane da aljannu da mala'iku da dabbobi da duwatsu da masu ran da mararran da sandararren da menene suna ma Allah tasbihi ne wane ne yake girman kai da tasbihi da bauta ma Allah subhanahu wataala mutum da aljani ka san tasbihin da ake ma Allah subhanahu wataala an gane ko ko mutum da aljani bai yi ba Allah bai bukata cikan mulkin shi ne yasa kowa yake mashi tasbihi an gane ko saboda kaga duwatsu da tsuntsaye komi da komi da ka sani yana ma Allah tasbihi hatta da kayan da zaka sa hatta da abinci da zaka ci yana yi ma Allah tasbihi barkai ne dai baka ganewa tasbihin yanda yake ma Allah tasbihi an gane ko sannan ibada Allah subhanahu wataala akwai mala'iku mala'iku wanda kowane lokaci an hudda su ga wanda tasbihin kalar da wanda suke yi ga wanda kalar da suke yi su shine kawai tsarin rayuwarsu su yi ta tasbihin nan mun gane ko tsarkake sunan Allah subhanahu wataala da kambama shi da girmama shi shine tasbihi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal ala subuhun quddusun ka same su ka zamna kai dai ba sai a cikin sallah ba kare ake tasbihi ka zo kana halarto da ma'anai kana ganin girman Allah subhanahu wata'ala kai balbar ma in kana son ka yi addu'a ta karɓi kai tsaye ka fara yi ma Allah tasbihi ka yaba Allah subhanahu wata'ala ai mun gani daga cikin hadisu shafa'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a mashi ilhamun mi wani tasbihi wanda ba a taɓa yi ma Allah shi a duniya ba annabi yayi shi a ce ya Muhammad irfa rasaka sal tu'ta washfa tushaffa daga kanka tambaya a baka nemi ceton wanda kake so a a baka ceton shi saboda tasbihi to ka gani tasbihi yana daga cikin abubuwan da suke mi suke sa a karba maka addu'a sannan tasbihi yana daga cikin abubuwan da ake son mutum ya joge da yawan yin shi an gane ko shine Allah subhanahu wataala ya ce abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai suna ma Allah tasbihi da abin da ke tsakaninsu da abin da ka sani ma da abin da baka sani ba hatta da kihaye a cikin ruwa halittun ruwa kasa aka ce halittun ruwa sun yi halittun kasa yawa ba abin da bai ma Allah subhanahu wataala tasbihi an gane ko wa huwa wa huwa al-azizul hakim Allah subhanahu wataala shine mabuwayi mai tsantsan hikima mabuwayi babu abin da ya gagare shi mai hikima kuma mai dora komi a inda yake an gane ko ka duba ka gani a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah ya ajiye a wurin shi haka ne wurin shi in ka sauya mai wurin sai kaga ba haka bane ba amma kuma a tsarinmu na mutane na ɗan adam duk yadda ka tsara komi in wani ya zo sai ya ga ba haka bai dace an gane ko wani sai ya ga cewa yau da a dan shuya nan haka ne ko sai kana ganin kai kyam kyam kawai a ce a nan da kaza aka yi shi amma a tsarin halittan Allah subhanahu wa ta'ala saboda hikimar Allah subhanahu wa ta'ala da gwanin ciwo shi da shi ne mai aje komi inda yake ba abin da zaka kalla a halitta Allah ka sauya ka kalli kanka misali kanka kai karan kanka yanzu da bakinka sai a maida ma bakinka tsakan kai ya kake gani kanka ci abinci sai ka nasa ka ce ayi direct zai zubo zarar ciki ba ciki ba yake zuwa ya ka kallo
ko ido kuma a maido shi goshi nan kusa ma kusa ma goshi to yanzu ka ɗauki dabbobi da aka ma dabba ido irin naka yana kallon fas ina irin dabba yake ko ta yake to da zai kalli fas ka kiyasta ka gani ka zo ka kalli ragon ka yana kallon ka warga idan nan gaba ya kake gani kaga bi to Allah shine mai hikima wanda yake aje komi a inda yake an gane ko shi yasa ba a son ka kalli halitta Allah ka yi mata ba'a in ka kalli halitta Allah ka mata ba'a ai ka shiga wannan ka ce da wani rangwale lankan shi shi ya bakan shi rangwale lankan kenan ka ce Allah bai daidai ba kenan ka ce Allah nan subhanallah akwai gyara kenan kaga ka ce akwai tawaya shi kuma Allah da ya yi da halitta shi sai ya ce mi fatabarakallahu ahsanul ahsanul khaliqin ya ce Allah da ya ida halitta shi sai ya ce abin da ya yi kyau kai kuma ka ce bai yi kyau ba kenan ka kare ta Allah ne shi yasa shan mata da ba da waye bai da kyau wata hasabu na wahayi nan kana tunanin abu ne mai sarki amma huwa inda Allah azim ka shammaci mutum kai ka iya irin shi ko sunan banza ba a san ku dinga yi sunan banza ma ina ka shan mata ka yi ma mutum sunan banza ma wanda ba a so ina ka shan mata ka ce kaza kaza to Allah ya ce shi mai dumbin hikima ne mai ɗumbin hikima wanda yake aje komi inda yake an gane ko sai Allah ya ce mi na'am aya ta biyu
له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lahu mulku samawati wal ard Allah shine ke da mulkin sammai da kasai mulkan wa khalqan wa abidan duka nashi ne an gane ko yuhyi wa yumit shine mai rayawa shine mai kashewa an gane ko shi zai raya ka lokacin da ya ga dama ya kashe ka lokacin da ya ga dama ba wanda zai ce mashi mi yasa an gane ko shi zai ɗauki ran wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama inda ya ga dama ba wanda zai tambaye shi mi yasa ka yi kaza mi yasa aka yi kaza mulkin nashi ne sammai da kasai nashi ne mulkin nashi ne wannan da kake ganin mulukun duniya an dan ba su wani abu ne su dan kula su yi jere to in duk tsananin mulkin mutum ya hana kan shi mutuwa ina mulkin ma yake ai in kana mulkin abu kenan kana da iko kan komi to shi Allah subhanahu wataala a mulkin shi yana da iko kan komi kuma duk abin da ka gani an yi a mulkin shi an yi ne haka ya so ya kasance mu fahimta yanzu ala sabilin misal mai mulkin Nijar duk abin da ake a Nijar haka yake so sai ya ga abin da bai so kuma ya haƙura a wuce haka a'a shi Allah da abin da ka gani haka ya ƙaddara da nihin shi ya wuce an gane ko dan kahuri ya zama kahuri Allah ya san zai zama kahuri kuma da sanin shi ya wuce kahuri an gane ko kafircin ne bai so amma da sanin shi ya zama kahuri yuhyi wa yumit yana rayarwa kuma yana kashewa nan babu aqida ne sai mun kula da kyau an gane ko kenan kakkace ala sabil misal Allah ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr ba da sarran shi ba wanda yake kahurci a a ya sani an gane ko ba yiwuwa ka ce a cikin mulkin Allah subhanahu wataala abinda bai ya so ya abku a a duk abinda ya abku Allah subhanahu wataala ya kaddara shi kuma haka ya so ya abku walau sha Allah hadan nasa jami'a ko da ya ga dama da mutane gaba ɗaya ya shiryar da su wannan mashi'a shi ce yasa akwai faminkum kafiru wa minkum mu'min tsakan a cikin ku akwai kafirai ya tsara a cikin ku kuma akwai mu'mine tsarin shi ne san ganin shi ne ganin daman shi ne ya tsara a haka an gane ko ganin daman shi ne ya tsara a haka kenan duk abin da ka gani a mulkin shi ka san akwai wanda suka ce wasu su ma suke cewa ai duk abin da ka gani sai abin da Allah ya gani a tsarin duniya a duk abin da ka gani shi ya so ya kasance haka shi ya tsara shi shi ya kasance haka yuhyi wa yumit shi ke kashewa kuma shi ke rayawa ya kashe wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama ya raya wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama kullu yawmin huwa fi sha'n kowane lokaci yana cikin sha'anin shi an gane ko yana kashewa na daga mutane da dabbobi da aljannu da kwari da kaza da kaza da kaza hatta da microbe da baka ganin shi yanzu da za a hudda mana kwakwanyar da muke da Allah subhanahu wataala ya mana ni'ima ya sanya ta ya sanya mana hijabi a idanunmu ban mu ganin wasu abubuwa da Allah ya yaye kai Allah kaɗai ya san halittun da suke cikin masallacin nan na daga halittun menene microbe kwari ko na daga halittun kwari da halittun microbe da halittun aljannu da suka zo da halittun mala'iku da suka zo eh mana muna tare da mala'iku hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne muna tare da mala'iku mana muna tare da aljannu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa masama qawm fi baitin min buyutillahi mutane ba su taba haduwa ba a ɗaya daga cikin ɗakin Allah yatluna alqur'ana suke karatun qur'ani wa yatadarasunahu bainahum suke mudarasa shi suke koya ma juna shi illa nazalat alaihim sakina sai nutsuwa ta sauko musu kai da kaga mu nan ka san aya nutsa miki akwai wanda ba nutsa ba a cikin mu an gane ko wa khashiyatuhumur rahma sannan rahma za ta lullube su wa hafatuhumul malaika malaiku za su zagaye su anan zagaye muke dil da malaikai an gane ko wa zakarahumullahu fi man inda insha Allah Allah sai Allah ya ambata su a can wurin wanda suke tare da shi an gane ko wurin cikin malaiku insha Allah muna tare lullube da malaiku in an ci sa'a ma aljannu sun shigo su ma suna nan musulman aljannu ai mana suna halarta suna halartar darussuka to Allah ya kare mu ne ban mu ganin su baka gani ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yaje ya masu mi da yaje ya masu wa'azi sai Allah ya ce mana wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada lokacin da bawa Allah annabi Muhammad yaje yana kiransa yana masu mi wa'azi sun kusa su mai da shi shuhuda su yi su lullube shi aljani wani sai ya koma kwaru ya hau saman rigar shi sauraron wasan ne duka wani ya koma kwari wani ya suka lullube suka so to aljannu suna tare da mu suna sauraron karatuka mu mala'iku suna tare da mu to kwakwanyan nan in Allah subhanahu wataala ya hudda ta kai yanzu aka hudda ta kaga wani aljanni ya shigo dal dal da rabin kafa da rabin kai ya shigo sai zauna saurara wa'azi ya ce malam gyara ya zauna ya kace na ya kira a bata gyaruwa sai aka rihe mana ban mu gani yanzu an aka bar mana bude kana kallo kaga wani mikrob ya shigo ruwu ya nihi idanka suna shiga ko ba su shiga mikrob shiga yake ya nihi bakinka da kullum muna cikin haka muna cikin kore-kore sai ni ma Allah sai ya bari ban mu ganin su to wannan raya su su mikrob din da kashe su da menene ka dubo in microbe zai propage propagation de microbe ya yake a la minute près sai ya aihi da miliye da microbe haka ne ko kuma ya yi gaba ya yi avance ya tafi ya tafi to Allah yana sane shi ke raya su kuma in ya tashi kashe su shi ke kashe su da su mutanen da kowa da kowa yuhu yuwa mitu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan ka sani Allah yana da iko akan komi anan kullu kulliya ce kasa akwai su ma har yanzu yan rainin wayo da suka ce kullu shusu'iyya ce ai Allah bai da iko akan komi akan wasu abubuwa ne wasu abin wai suna Allah sai ya abu Allah yake ganin menene yan rainin wayo ne wal iyas billah Allah mana tsari daga akidar su wannan kullu kulliya ce komi da komi sans exception Allah yana da iko kan komi an gane ko qadirun ala kulli shay kaga lahu mulku samawati wal ard kaga shi ke da mulkin sammai da kasai a ranar lahira Allah subhanahu wata'ala yana cewa limanul mulkul yau aina muluku duniya limanul mulkul yau sai an yi shekara arba'in a wata waya bau wanda ya bada amsa sai Allah ya ba kanshi amsa da kanshi ya ce lillahi alwahidul qahhar ai mulki yana ga Allah wato mabuwayi wanda yake shi daya mabuwayi mai iko akan komi baka ji kala rawi ba mutumin naka ya ce sai an ce liman mulku lewa ya ce ba a duba yaro daga hannunka Allah wani gafara Allah kare mu ya ce wa huwa ala kulli shayin kadir ya ce huwa al'awwalu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne al'awwal wanda shi ne na farko wal'akhir shi ne kuma mai na ƙarshe wa zahir shi ne bayyane yake wal batin shi ne kuma ami a ɓoye yake wa huwa bi kulli shay'in wa huwa wa huwa bi kulli shay'in alim shi masani ne akan komai huwa al-awwalu Allah subhanahu wataala shine na farko wanda kafin Allah babu wani abu wanda na farkon shi da bai da farko mun gane ko bai da a ce kafin shi wane ne a bai da farko kowa yana da farko komi yana da farko farkon ka yaushe ne da aka aihe ka haka ne ko farkon da adam da aka halitta da adam Allah babu farkon Allah subhanahu wataala azali fil asal Allah yana nan mun gane ko ka sa akan ka cewa akwai abubuwan da shedan ya fara kira ma yace kaza kaza a ka ce amantu billahi ka ce kai imani da Allah ka nemi istighfari ka kuyi a wuta ka kore shi shedan yana sa ma wasu wasi an gane ko ya yi ta shawwasha ka ya dinga ruda ka a cikin kwalwarka ka dinga jin yane yane kaza a yane a kakka bari ka shiga wannan abin an gane ko kal ka bari ka shiga wannan abin kawai ka ce menene amantu billahi kai imani da Allah a wuce wurin kenan kaga Allah subhanahu wataala shine na farko ana an samu tafsir da yawa akan ta zan mu kasare kawai mu yi bayanin wannan yace ma na farko ne wanda bai da mi bai da abin da ya gabace shi Allah subhanahu wata'ala komi zai bar shi kullu shay'in halikun illa wajha komi zai kare Allah subhanahu wata'ala bai da karshe wal akhir shine bai da karshe hatta da aljanna da wuta da aka ce maka khalidina fiha abada suna tsayuwa ne da mi da Allah ya tsaida su dan Allah ne ya sa sun tsaya wanzazzu khalidina fiha abada dan Allah ya tsaida su wanzu su suke tsaye ne shi kuma Allah subhanahu wataala yana tsayuwa ne da zatin shi yana wanzashe ne da zatin shi ba abin da yake rike da shi an gane ko ba abin da yake rike da shi kenan yana wanza ne da zatin shi aljanna zata wanzu ne zuwa lahira saboda Allah ya yi mi ya tsaida ta wuta zata zama wanzazza ne saboda Allah ya yi mi ya tsaida ta amma Allah subhanahu wataala a wanza yake da zatin shi karan kanshi mun fahimci wannan aqida ko haka abin yake kalka bari kwalwarka ta yi wasa da kai akwai abubuwan da ba a tambaye su imani kawai ake dogon islamic kenan imani kawai ake a kansu babu tambaya in kasa tambaya shedan zai sa ma ya sa ma ya sa ma sai ya huta ka daga milla ba shi bane ba la philosoph suke shiga cikin wannan sai ka ganshi yana a kawai tu sai ke tu sai qu'on peut pas sentir qu'on peut pas toucher organes de sens les organes de sens guda biyar ko ce donc ça n'existe pas haka suke ko Allah kare mu Allah tsare mu kawai ya shage shi zo shedan kuma ya gagiya ga shedan banna bibi gashi shi ma da wannan iskar ne Allah tsare mu wal akhiru waz zahir wanda Allah subhanahu wataala az zahir wanda a bayyane yake da halittun shi zaka gane Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah ya can da ya ce bi ayi sha'in ta arifu rabbaka ya ce a arifu rabbi bi alamatin kasira minha allailu wan nahar wash-shamsu wal qamar kaga zaka san ubangijinka saboda zahir ne gashi nan shi yayi kaza a bayyane yake duk in ka kalli abubuwan da ka san suna da ne force frame wanda ta yi su kenan shi a zahir ne ba abin da zai boye maka da ka kalli saman nan kasan dai ba ita ka rike kanta ba bi ghairi amadin tarawnaha da ka kalli kasan nan kasan ba ita ba ta yi kanta ka kalli kanka wa fi anfusikum afala tubsirun ka kalli kanka karan kanka kasan dai ba kai kake rike da kanka ba an gane ko ka yi rishin lahiya ka tashi ka warke in ka tashi ka huta da gudu ka zo ka zamna ka dunkule ka duwaye wannan afala yanzuruna ila al-ibli كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصرت وإلى الأرض كيف سطحت كدوبا كغني كدوبا راقمي yanzu ka dubi raƙumi ka bi keken halittar nan da ka samu akala wancan nan karamin yaron sai ya ja shi ya kai shi da inda yake so wa ya hore ma mutum wannan ka duba halittun duniya gaba ɗaya kusan kai kadai suke ma hidima da yawa daga ciki wa ya hore maka duka wannan ya ishe ka ka gane cewa Allah huwa zahiru an gane ko da ka kalli duniya da maniyar general in kana da hankali ka san akwai me akwai wakilinta wane ne wakilinta Allah kinan kaga ya zama me zahir a zahiri yake an gane ko ta fita ya fito wal batin kuma Allah shine wato aboye yake ba wanda ya isa ya riski Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ba wata idaniya da zata ga zatan Allah subhanahu wataala. Ya zatan Allah yake. Allahu a'lam. Shi kadai ya sani. An gane ku. Babu tambayan nan, babu ita. In ka yi ta ka zama dan bid'a babu ita. Babu tambayan nan akwai abubuwan da aka ce ma dogm islamic ko su kawai abu a shi. Haka ne mun yi imani rabbana amanna point ba wanda ya isa san zatin Allah subhanahu wataala saboda Allah a boye yake ba wanda ya Allah boyewa kuma ba abin da yi Allah boyewa kuma shi wa huwa bi kulli shay'in babu abin da kuma bai sani ba sans exception tulai zatu Allah ya sani bi kulli shay'in wannan sai ka kudurce ka sasa a ranka shine wa imanin ka zai zama da kyau in ka tsaya aka yi wasa kaɗan yi tangarɗa gigil-gigil ka shawo makanka a rike kawai a rike wuta haka abin yake point n point n tire eh kawai shi ke na tsaya kawai babin magana wa huwa bi kulli shay'in alim komi da ka sani Allah ya san shi da abin da zai faru da abin da bai faru ba da in ya faru ga yanda zai faru Allah da ya ce walau rudula adu limanuhu an ai sun mutu a kahurai ko sai suka ce a maido su su musulunta ai kaga ba a maido su ba ko to Allah ya ce to ko da an maido su a kahuran za su kara dawowa ba sun je wutar ba sun gano sun ce a maido su duniya Allah ya ce wallahi ko an maido su sun ga wuta ko kahuran za su kara dawowa la'adu limanu mu'ad kaga abin da bai kasance ba ko to Allah ya san shi an an maido shi ga in zai kasance ga yadda zai kasance bai kasance ba kuma ba ya kasance ba to Allah ya san in an maido shi ga yadda zai kasance kun bari ba maido shi ba za a yi kaga iya ƙarshen sani kenan to ina ga abin da zai kasance zuwa gaba akwai yan iska da suka ce Allah ma jira yake ga mi zai faru sai ya san mene zai faru yan iska ne subhanallah Allah mana tsari da su Allah ya san mene ne zai faru ko da bai faru ba ko da an wuce Abu Jahal da bai musulunta ba Allah ya ce tabbata yada abi lahabin ma aghna anhu maluhu wa ma sai sulana ran zata lahab a cikin mutanen makka akwai wanda suka ce yoshi abu lahab an riga an ce dan wuta ne ko to in yana so gashi a duniya an gaya mai dan wuta ne in dai har yana so ya karyata muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shi ya musulunta mu gami muhammad zai ci ba san ko mun gane ba ai yanzu an ce dan wuta ne ko bari mu baka misali yanzu sai na ci sai na ce misali yanzu alaramma da abin da ake da abin da ake baya bani motar shi bayan dana misali ko tunda sabon moto ne sai labari ya isko alaramma ya kake gani alaramma sai shi ma a ce alaramma karyata shi ka bashi motar mu gani ya zai yi ba sai ya bada ba da a karyata maganar nan to shine Abu Jahal aka ce karyata shi ka je ka musulunta mujiya zai a ci mujiya ya Muhammad zai ci ai kaga shawara ce suka bashi mai kyau kuma shawara ce in ƙaryar ce sai aga ƙaryar ce amma da yake an riga kalla bal rana ala qulubihim zice ta riga ta yi tsatsa ta yi baki kasa zuwa yi sai ya sulana ran za ta lahab da sannu za a sanya shi wutan nan mai haɓaɓɓaka kaga aiko da da basira gare shi sai ya je ya gwada ko musuluncin mana hujin ya je a ina bai iyawa eh bata yiwuwa an riga an yanki Allah ya riga ya sani ko da an maido shi baya wannan ba wasu suke cewa wai ya sa ai mutum ya rayu tare da annabi ya ga annabi a ce wai kuma ya ga ayoyi kuma ya ce wai ya ce kuma ya ce kahuri wai abin da zai baka mamaki malam ya ga ayoyi ya ga ayoyi kala kala akwai lokacin da Abu Abu Jahal Abu Jahal ya zo shi ne ko ya ce yanzu kuna ganin muhammad ya zo yana sujada yana ruku'i a gaban allolinku aka rasa wanda zai mashi magana ya ce wallahi in yayi nisa na hana shi an gane ko ya ce lokacin da ya zo zai hana shi ya ce wallahi wani amala ya gani mai zubin zaki-zaki guda biyu sun zo suna shirin warto shi yaga kuma in yayi gaban rami zai hada aya ce su duka ba su gani ba ya zo kawai suka ga yana baya yana haka yana tara hannun shi yana baya sun nuho shi kawai kuma da fuka-fukai ha sun nuho shi kawai kwartar shi za su shi kuma baya baya yake yana haka su ba su gani ya ce ba ku gani bai ce wallahi ga abin da ya gani abdan iza sallah shin kana ganin wannan mai hana bawa na idan zai yi sallah kaga wannan kirikiri aya ya gani mai ra'ayi ra'ayi to wanda ya ga wannan abin ya ƙi imani ni kake tunani kawai Allah ne ya riga ya kaddara haka zai kasance wallahi haka ne zai kasance kuma ba abin da zai gani ya yi imani ba abin da zai gani ya yi imani yanzu ka ɗauki misalin abu talib ba ma aliyu bin abi talib amma annabi kawun shi wanda annabi shi ya na annabi shi ya kare annabi hadda a wannan ta samu ƙarfi lokacin shi sai ka zo saka taɓa annabi ya ce wallahi duk wanda ya taɓa ɗana ni da shi ne ku bar shi ya yi da'awar shi ya ce kuma shi yana kahunan shi a cikin garin makka a garin makka kuma annabi ya abin da yake so ya yi da'awa ka taɓa shi ka sa haɗe hudan sha abu talib kuma shi kahuri ne ya zo zai mutu annabi ya ce أمي قل لا إله إلا الله كلمة أهاج بها أهاج بها عند أهاجها بها عند الله ya ce ka haɗi la ilaha illallah kalma ce zan ba da hujja in ce ka haɗe ta wurin Allah sai su ce a ta turuku dina abdulmutalib a targhaba an dina abdulmutalib abdullahi bin umayya da wane ne da abu jahal ko hisham suna tsaye a targhaba an dina abdulmutalib a ciki dai yake cewa sun kawo baitin da ya kawo laqad alimtu anna dina muhammadan khairun min adyanil bariyati dina ni na san cewa addina muhammad addinin muhammad ya yi duk wani addini na duniya zama addinin kirki ya yarda ya ce ba dan in mutu ba a maku gori a ce baban ku sai da zai mutu ya wannan ya ce inni ala dina abdul muttalib ina kan dina a haka hoye hadi a haka ya mutu kaga shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai baka isa ka shiryar da wanda kaga dama ba Allah shi yake shiryar da wanda kaga dama shiriya da Allah ya baka kakkama wani gori zaɓi ne Allah ya maka ya kusa ya haka ka gane haka ka koma kai ne can rector verso a yi rector verso can ya juyo kawai kai ka koma can shi ya koma nan in ka ga mutum yana aikin zunubi ka mashi nasiha ka mashi adda ba gori ka mashi nasiha ka gora ma mutum sai Allah ya sai juya Allah ya juya hadisi ne in ka gora mutum akan zunubi kan ka mutu sai an juya sai ka taba shi kaga mutum yana yana yoyo yana shaye shaye kamashi sai an yi eya ne sai ka taba kan ka mutu Allah tsare mu kawai yi mashi nasiha ka mashi addu'a in Allah yayi zai shiri ya shiri mun gane ko wannan wannan kaulin huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wal ba- wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim an samu hadisi an karbo daga Abu Huraira Fatima ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata Ali bin Abi Talib suna ita ce annabi yake so sosai cikin diyan shi an gane ko yana son ta sosai wata rana sai ta so ta ce ma Rasulullah ya Rasulullah a bani mai mana hidima aikin gida ya mana yawa hannu na yi kanta diya annabi diya president na duniyar musulunci gaba daya bayan haka ma president kuma mafi soyuwa a wurin Allah hannunta ya yi eh na lahira president na lahira gaba daya diyar shi hannunta ya yi kanta ta zo tana nema a babanta a taimaka mata a dan bata mai mata hidima ya dan kawa mata ayyukan gida wani na ɗauko ruwa wani na wane ne to ina ɗiyanmu da ƙannunmu ina ɗiyanmu da ƙannunmu uwayen elegance uwayen jin daɗi girman kai izza jiji da kai ke sai an yi kaza a gidanki ke gidanki in ba kaza sai kaza a wannan wallahi da ya iskan nan karewa suke a haka Allah mana gafara ka duba ka gani ɗiyan manzan Allah ke mine ne a ina kika kai ta a a ina kika kai ta saboda haka ibada zama aure ibada ne haƙuri ake diyan da Allah ya yi mijinki ki zamna ba ki samu aljannaki za ku ji daɗin aljanna an gane ko in Allah ya ga dama ya ga haƙurinku tun duniya sai ya ɗaga ku kuma ku je ku ji daɗin aljanna kawai ku yi ni ku yi haƙuri a lallaba annan muhammad sallallahu alaihi sallam kusan da bai bata hadimin nan ba bai ba ta mai mata hidiman nan ba kaga yanzu yanzu kai kai ka zo kana da hali Wani ta ce ne ka ya ɗaukan fita mata mai ma.
aiki ya ta baiwa ce yodi ya ta bai wace har ta yi kanta Allah mana gafara ce kaga da na mai dama diya na kama fa baiwa ba kaza kaza kaza wane ne wane ne annabi sai ya koya mata wata addu'a addu'a ce wadda ku- an rawaito rasulullahi yana yin ta wurin barcin shi in zai kwanta duk iya kwanta sai ya yi ta wannan ha addu'a ce ta arziki fa eh abada ta ko da abada ta arziki ce in zaka yi barci ka dinga yin ta kana samun arziki sosai sosai ana samun warwara annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ki ce allahumma rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim an gane ko rabbuna wa rabbu kulli shay munzilit tawrat wal injil an gane ko wal qur'an a wata ruwaya ko awal qur'an al azim a wata ruwaya kenan falikul habbi wan nawa a'udhu bika min sharri kulli zi na'am a'udhu bika min sharri kulli zi anta akhizun bi nasiyatihi kulli zi anta akhizun bi nasiyatihi anta al-awwal falaysa qablaka shay wa anta al-akhir falaysa ba'duka shay wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka shay wa anta al-batin falaysa dunaka shay an gane ko wa anta al-batin falaysa dunaka shay iqdi 'anni ad-dayn wa aghni min al-faqr Allahumma rabbus samawati wal ard ya Allah ubangijin sammai ya Allah Allahumma rabbus samawati sab'a ya Allah ubangijin sammai guda bakwai wa rabbul arshil azim sannan kuma ubangijin al'arshi mai girma an gane ko rabbana wa rabbu kulli shay ubangijin mu ubangijin komi munzilit taurata war injil wanda kai ne ka sauko da at-taura da injila a wata ruwaya muka ce ko wal qur'an azim da qur'ani mai girma an gane ko falikul habbi wan nawa ya Allah subhanahu wataala wanda wato kai ka ne ka kyagi wato ɗiyan ƙwaya da kuma ɗiyan dabino an gane ko a'udhu bika min sharri kulli zi anta akhizun bi nasiyati ina neman tsari gare ka daga sharrin duk wani wanda kai ne zaka kama shi da makwalkwatar shi an gane ko kenan duk wani sakalai duk wani abu da ka halitta kenan antal awwal falaisa qablaka shay kai ne na farko kafin kai babu wani abu wa antal akhir kai ne na ƙarshe falaisa ba'duka shay bayan kai babu wani abu bayan ka kenan baka da ƙarshe wa antal zahir Allah kai ne mi wanda kake bayyananne falaisa fauƙaka shai sama da kai babu wani abu wanda yi ka zama bayyananne wa antal batin Allah subhanahu wataala kai ne koyayye falaisa dunaka shai bayan kai wanda yake koye akan ka babu babu wani abu an gane ko iqdi an dain Allah ka biya mane wato bashin da ake bina bashi da ake bina Allah ka biya mane hausawa suka ce bashi ne ne hanji ne cikin cikin kowa akwai shi wai kar magana na haka ne ba shi hanshi ne cikin cikin kowa akwai shi haka ne Allah mana gafara a'a har masu kudi hana ba su ba shi manya manyan masu kudi wa aghnina min al-faqr Allah ka wadatar da mu daga talauci wannan adda in kana yin ta wurin barci ya tabbata cewa insha Allah zaka samu warwara zaka samu warwara talauci dai baka yi shi ba bashi kuma da suka ce hanji ne zai huta daga hanjin ka kai annabi sai ya ba Fatima wannan addu'a yace ta je ta yi ta mi ta je ta karanta a shahid shine huwal au anta anta zahiru anta al-awwalu wa laysa qablaka shay wa anta al-akhir wa laysa ba'duka shay wa anta zahir wa laysa fawqaka shay wa anta batin wa laysa fa laysa dunaka shay shine ka gani anta al-awwal wal akhir wa zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in عليم سي الله يتمي
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها نعم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى يتقبل تيمنا هو الذي خلق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى shine ya halicci sammai da kasai an gane ko fi sittati ayyami a daidai mikidarin kwana shidda an gane ko sammai guda bakwai da kasai guda bakwai sai ya halicce su a gwalgwadon menene kwana shidda ka sani wannan kwana shiddan da Allah ya ce kwana shidda ya fara ranar lahadi ya ida ranar sudu sai suka ce wai Allah ya tsaya ne ranar larar sudu ya ida ranar juma'a sai suka ce ranar asabar ya tsaya ya huta ne sai Allah ya ce masa wa ma masana min lahu ba wai gajiya bace ta saba muka yi haka ba gajiya bace ta samu ka yi shi a mikidarin kwana shidda har mu tsaya hutu rana bakwai lala wata hikima ce daga hikima Allah subhanahu wata'ala wanda ya ba mu sanin wasu bai ba mu sanin wasu ba daga cikin wanda muka sani ana koya mana tadrishi akan al'amura yanzu misali misali yau ka fara karatun Qur'ani shikenan gobe zaka hardace shi yau ka yau ka shiga misali Kasuwanci.
kasuwanci shikenan gobe sai ka zama dan gwarde eh ka gani sai sannu sannu Allah subhanahu wataala qadirun ya halicci sammai da kasai kun fa yakun ala second price a one din second akwai mu one din second ko to a one din second Allah sai ya halicci samman nan da kasai saboda inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun.
Allah da ya so abu kawai cewa yake kasance shi kenan an wuce wurin wannan sammai da kasai Allah in ya ga dama kai tsaye ya ce musu kun fa yakun hikimomi ne da hikimar shi Allah subhanahu wataala ya sa ya rarraba su a kwana nawa shidda an gane ko kuma ka sani da sama da ƙasa menene kanata ratqa fafataknahum da sun kasance a kule suke Allah da yi su sammai da ƙasa a kule suke daga baya aka turo wani iska ya raba su ai shine an ce akwai wani dalle menene astronom din na astronom ake ce wasu ko yace yace yace su sun leƙa sun gano cewa sammai da ƙasai a da kule suke ce mai kai tsohon zance tsohon zance ce mu yau muka sani ya ce abe yiwa shi ya zo yana prezante ne yana prezante aka samu wani musulmi ya ce yau muka sani shekara 1400 da yankai muka sani ya ce abe yiwa shi kuma découverte ɗin shi ce yau personnel ya ce a ina ya ce a ƙur'aninmu ya zo ya karanta mai kana taratka sun ce dai shi ina ji shi ma musulunta ne eh tsile- su kasan wannan masu leƙen falakin nan sun yi kowa gano abubuwa sai su gani akwai shi a musulunci sai yi mazan musulunta diyawa sun musulunta diyawa diyawa suna kafiran su suke binciken sai sun yi da binciken su na duniya sai su ga musulmai sun wuce da sanin wannan eh akwai shi ma aka ce wani wani shi ma ya zo zai yi zai yi memoir din shi shi malamin dawa ne zai yi kan tautau farce na jisa ne ba yadda shi masallaci zai yi akan tautau an gane ko sai da ya ida yana cikin yi dai plito yana cikin yi sai irin hira da ake sai yake haɗa ma wani abokin shi musulmi ashe wai ka san tautau wannan gidan nashi ashe ka san macen take yi ba namiji ba gidan tautau ya ce mai kai tsohon zance ya ce kamar sallin an kabuti ta kasu bai ta ya ce mu mun sani an kabuti ita ta yi gidanta tun tun da wuri ya ce a bai yiwuwa shi ba ya gwada mashi na'am an gane ko to ka gani sai ya ce ma wanda ya halicci sammai da ƙasai a cikin miƙdarin kwana nawa shidda da ya yi da halitta su sun mastawa alal arsh sai ya daidaita akan al'arshi al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala wa kana arshu alal ma an gane ko al'arshin shi yana saman ruwa ne al'arshin shi shine gadon sau- sarauta na Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko in ka ɗauki duniya ka nasa akan al'arshi kamar ka ɗauki ƙwaya ne ka nasa cikin sahara Wasu a kursi musamman.
wasi a kursiyu samawati wal ard sannan kuma istawa akwai ka'ida nan sun mastawa al'arshi ya daidaita ya ɗaukaka ya ɗaukaka kan sama al'arshi wani mutum sai ya zo ya ce imam malik yana cikin wa'azi yana cikin darasi ya ce ya imam ar-rahmanu al'arshi tawa ubangiji ya ɗaukaka akan al'arshi ya ce ya ne ɗaukaka tashi ya ne ya ɗaukaka kashi tambayar da muka ce ba a yi ko shi kuma ya zo ya mai imam malik imam malik ya yi zuwa zuwa sosai ya sadda kai ƙasa ya ɗago kai ya ce mai al'iswa ma'alum daidaita dai ɗaukaka kowa ya sanya yake an gane ko wal imanu bihi wajibun ka yi imani allah ya ɗaukaka kan al'arshi wajibi ne wal kaifu majhul ya ya ɗaukaka ya daidaita babu wanda ya sani wasu alu anhu bid'a yace su'al tambaya kan wannan ma bid'a ne yace ma dalibai ku hudda man dan bid'a daga masallaci akai sama da shi ya kake ganin imamu yace a hudda dan bid'a daga masallaci eh dalibai an gaji masu zahi ya kake gani eh can sama akai da shi wani sai ya hada da maji maji Allah mana gafara shi ma yana daga cikin imanin da zaka yi da shi ba tambaya ar-rahman al-arsh istawa summa istawa al-arsh ya daukaka ya daidaita aka al-arsh kuma da hadisin da Allah subhanahu wata'ala kullun darneciyar delani Allah yana saukowa saman duniya sama ta duniya wace irin sabkowa wadda ta yi daidai da shi ba ruwanmu linzami ya yi ƙarfin bakin kaza kasan linzami linzami da ake sanya ma doki na igiyar na ana rike shi ya shiga cikin bakin kaza ya yi ƙarfin bakin kaza ɗan bare ma bai shara'a kona an gane ko bakin rijiya ba wurin wasan makawo ba ayayi yayi in yana so ayayi ba ba ba wurin tambayar mu bane ba mun yi imani sun mastawa al'arsh da sabkowa ubangijin mu ubangijin mu sai ya dinga tambaya ina mai neman aure a bashi ina mai neman dukiya a bashi ina mai neman kaza a bashi ina mai neman gafara a bashi jama'a lokacin nan barci yana daɗi kyam kawai kilewa salai an sha bargo kawai kyam bayan Allah na kirki sun tashi suna roƙo babu abin da zaka sa duniya a gaba a daidai wannan lokacin ka daga hannu ka rasa shi yayi yace yawul junun kana neman daukaka tamannaita an tamsi faqihan munaziran da ghairi ana'in wal junun fununu yace tarumul izza summa tanamu laylan yahusul bahru man talaba al-ali kana son ka samu daukaka kuma kai barci da dare hauka iri iri ne yace kai irin haukanka kenan haka ce Allah mana gafara wannan aya ba ta samu ida su fasarwa ba aya ta hudu sai in Allah ya kai mu gobe in muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu dawo kan gaba aya ta hudu insha Allah mu sake karanta ta da sake fassara ta kenan mun tsaya kan aya ta uku ko fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamci ilimi ne gare mu Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi share shi daga garzan mu wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah samarin mu Allah ka auratar da su gobrawa gwamraye ka auratar da su Allah subhanahu wata'ala masu neman jari Allah ka basu azumin mu Allah amsa mana Allah amsa mana azumin mu Allah amsa mana ibadan mu Allah sa ba mu yi wahala ba ciki Allah karba mana Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawa'ishna wa hawa'ish kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana wa qad hawa'is kullu man lahu haqqun an nad'u lahu ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina warhamna ba'dahum wa ashurna ma'ahum ma nabiyina wa والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته